أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب لا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومنزله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أكال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna mawafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna mawafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya. Shukar Mahalar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ji mun kwana a karbatin da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa mushrikai rabbi kadi mana yankan muka wanda da gare shi ba a wata sauran magana ko ba. Daka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duka dai waɗan sai ya faɗo dalili dalili waɗanda zai su nuna kudura ta ubangiji ta bara ko ta'ala adilla dalilai waɗanda za su nuna kudura ubangiji ta bara ko ta'ala waɗanda za su nuna kaɗaito ubangiji ta bara ko ta'ala amma sai daga ba sai ce ta ƙaƙa kuke bari a juyar da hankulan ku gabanin fahimta ayoyin Allah gabanin dayin ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta masa da da'a gare shi daga ƙarshe ne sai ci ba sai na umar haƙƙo inna hum la qadimun bari dai mu musu da tataccen gaskiya ce ita ce alqur'ani tataccen gaskiya shine alqur'ani mun zo musu da alqur'ani ne amma wa innahum la qadimun su maƙaryata ne cikin abin da suke rayawa to da muka kwana har aka kawo maganganun cewa to su kakarai maƙaryar su yawa gare ta ce Allah na da ɗa ƙarya ce, almala'ikatu ba za su lahi ƙarya ce, Allah yana da mata ƙarya ce, Allah yana da abokin tarayya ƙarya ce, in an mutu ba za a tashi ba in yi illa hayatu na duniya da mutu wani haya, iyakar rayuwar duniya ke ya mutu ba za a tashi ba ita ba ƙarya ce to don haka a cikin ƙarerayen nan wace ƙarya ce wannan aya ke nufi da cewa wa'in na mulakabi'un haƙiƙa su makaryata ne sai aka ce ayar gaba wadda ke gaban wannan ita ta tabbatar da wujihar ƙaryata daga cikin ƙarerayen nasu to wannan ake nufi wannan ake nufi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mattaqada Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ya bayyana da abubuwa guda uku kuma ya kafa musu hujjoji da dalilai ce ƙaryar da suke yi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa wannan ƙarya ce ko kan Allah subhanahu wa ta'ala bai riki da ba subhanahu wa ta'ala an zalika usuwar kabira subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka gabari ya riki da ko ka da bide da da in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin ƙasa sammai da ƙasai bawan Allah ne to shi da komai bayan shi ne me zai da da shi fata dalilin da ke sa a rikida dalili biyu ne abin da ke sa a rikida dalili biyu ne watan in ka tsufa aikin da kake yi da kana da karfinka da kuzarinka da komi in ka tsufa ba za ka iya yi ba don haka in kana da ɗa sai ya zamo kai sai ya zamo gatanka kaga sai ya gaje ka kenan ma'ana in ka yi rauni sai ya zamo gatanka kuma in ka mutu ya gaje ka haka annabi zakari ya faɗa mana ya ce ya ubangiji ka bani waliyan watan magaji ya yi suni wa risu min ali yahu wanda bai gaje ni ya gaji abin gidanmu na gidan iyalan yahu kaga kenan ya gaje shi bayan ya mutu bancin can ya ce inni wa hadal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a rabbi shaqiyya to kaga nan ya nuna dalilan da ke sa a yi gida rauni in an tsufa sannan kuma in an mutu ya gaje to Allah subhanahu wata'ala hayyul qayyumun ne ba maganar rauni shi ke riƙe halitta Allah ga halitta saka baki ɗaya shi ke riƙe da ita subhanahu wata'ala duk motsin halitta duk kawaicinta duk abin da halitta za ta yi sai da izinin Allah shi ne mai tsara masa yadda za ta yi shi ne mai yi yadda ya zo a kanta shi ne da alhayyul qayyum to da magana kuma rauni yake sannan kuma shi ne mai gada kowa bayan kowa ya tsare inna nahnu rasul arda wa man alaiha ayna yujahu mu ne ba ku gada kowa kullu shay'in halikun illa wajha kowa zai zai kare kowa zai kare Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanzanci kaga maganar da ba ta sasuwa dalilan da za su samu da ba su don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce mattakhadha Allahu min waladin sannan yace wa ma kana ma'ahu min ilahin wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan kuma min ilahin wani abin bauta wani Allah wa ma kana bi zamu ma'ahu tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu babu wasu alloli ko kadan shi ma wannan annahu lam yakun ma hu ilahu akhar subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira sannan na uku kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da hujjoji waɗanda za su tabbatar da koruwar waɗannan abubuwa guda cewa yana da ɗa cewa yana da abokin tarayya duka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kafa hujja akan koruwar waɗannan abubuwa ga baki ɗaya sai ya ce to bisa ga ƙaddarawar waɗannan masu raya cewa Allah na da ɗa ko Allah na da abokin tarayya in lauka na ilahun akhar da akwai wani ubangiji watan daban tare da Allah la zahaba kullu ilahi bima khalaq to kowane Allah ba zai zai ja daga sai a waye kowa ya ja daga a ja layi kowa ya ja halittarsa wanda ya yi wanda ya halicci sama ya ce to ni na rike sama ta wanda ya halicci sama ya ce ya rike ƙasa dai wanda ya halicci mutane ya ce ya rike mutane dai to tun daga nan tsarin zai wargaje tsarin zai wargaje don ƙasa ba ta yi sai da sama ƙasa ba ta yi sai da sama halittar da ke tsakanin sammai da ƙasai ba sa yi sai da sammai da ƙasai ba sa yi sai da sammai da ƙasai idan za zama abincin da za su ci daga sama ake zubowa to me zaman ya ce ya rike samarsa ba zubo ruwa balle a yi noma balle a yi shuka balle a yi noma balle duk halittar ƙasar da samu ta ci to ya za a yi haka ka ga kenan tsarin gaba ɗaya zai lalace to sai zan tsari ne na mamallaki ɗaya wanda kula shirika ba mu su alloli tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ke kafa hujja da haka ne da kaga an jada ka saboda biye da kaga yin wani gamin gambiza to wannan za ka ga amfani za ka ga amfani kamar irin watsewar tarayyar soviet kaga da yake masu mulki ne na duniya suka hannu sai suka ce su yi wata tarayya can kuma da tafiya dai tafiya sai suka ce sun wace kowa ya rike tattalin arziki shi ya rike karfin sojin shi ya rike kaza ya rike kaza kowa la zahaba kullu ilahi bima qala to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce ai su ma din da akwai wani Allah ba Allah shi kadai ba da akwai wasu alloli tare da Allah to la zahaba kullu ilahi da kowane ilahin ubangiji zahaba ya tafi bima qala da abin da ya halitta lokacin na jama'a da abdul aliha da muqaddara watan yiwuwar ididuwar allolin la kana li kulli ilahin ma khalaqa kowa da zama yana da kudi halitta kenan wallahu tabaraka wa ta'ala huwa khaliquna Allah subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin mu shi kadai tilo wahdahu la sharika lahu wa khaliquna idan yanfaridu bil mulkina shi wanda Allah ce to tunda shi kadai ne ya halicce mu saboda Allah ne ai karatu ku da jiya wa ya halicci sama wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza liman al-ardu wa man fiha suka ce lillah sannan kuma man rabbus samawati sab'i kadi waye ubangijin sammai bakwai suka ba da amsa lillah ai na Allah ne kaga kenan dodanni ba su da komi dodanni ba su da komi to an buga an caza dodanni ba su da komi to kaga komi ya kuma da mai shi ke subhanahu wata'ala to da a kaddara cewa watan allolin na da yawa to kowa zai ja daga ya ja tashi halitta to sai zan ba haka bane sai zan ba haka bane ba wani da zai nuna wata halitta ce ga iyayi ko da kamar kirkiyar sauro ba mai ita sai Allah subhanahu wata'ala إذا ينفرد بملكنا ولعلى بعضهم على بعض الله تبارك وتعالى يشركما قاوة حجة تبيو دا أقوى وسؤالين لو وما كان معه من إله babu wani ubangiji mabuta tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala to da a kaddara akwai to la'ala ba'dhum ala ba'd yau da gobe sai kaga an nuna gurbi wasu sun nuna sun karfi kamar yadda manya-manyan sarakuna na duniya suke yi za ka ga ƙasar da tafi karfin tattalin arziki ko tafi karfin soji ko tafi karfin kaza za ta taushe wadda ta fi to haka asalin da suna da yawa wanda duk ya fi karfi zai taushe wanda ya fi karfi to haka Allah da baraka wa ta'ala ya ce haka to da zarar kuma wanda ya fi karfi ya taushe wanda ya fi karfi to nizam din gaba ɗaya tsarin na adam gaba ɗaya halitta ya rubuce ya rubuce gaba ɗaya tsarin zai rubuce ba ka ce la'ana ba'dhum ala ba'dhi watan da sashen waɗannan allolin sun nuna ɗagawa da shishigi da kun ƙarfi ala ba'dhin a bisa sashen su saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duka waɗannan hujjoji ne da ke kore samuwar wani Allah abin bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala ba domin an sha zare ba mai halitta sai Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi musu raddi a cikin waɗannan ayoyi duka da waccan magana man takhadha Allah min waladin wa ma kana ma min ilalin sai ka ji yana cewa wa yaji aluni lillahi banat subhana wa lahum ma yashkurun bai ba su cewa al malaiku da ya mata ne na Allah a shin ba su da hankali ne su ba ba su son mata in ma aka yi wa ɗaya su bishara ba ta shi ta haihu mi ta zamu ya mace sai ka ga yankin skin da huska ya ɓata rai ya ɓata rai sai ka ga ya ɓata rai bai su wai an ci an haifar masa ya mace amma kuma in ya tashi kaso sai ya ce matan ne na Allah wai da malaika bi wadatullah shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu Allah ya ba ku abin da kuke so amma shi sai ya dauki abin da ba ku so eh shi ne wa yaj'alu lillahi bana subhanahu wa lahu ma yashtahun wannan shi ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu samawati wal ardi illa aka rahmani abda wannan shi afa asfakum rabbukum bil banina واتخذ من الملائكة إناثا أبا شذا منا kusa Allah ya zaɓe ku ya ba ku ‘ya'ya maza shi ko ya riƙi ‘ya'ya mata wala ala ba'dhum ala ba'dhin dindan wasu sashin allolin da sun yi shishigi da dagawa da nuna kun karfi akan sashi wannan kamar yadda wata aya take fassara wannan watan kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan lam tadaw ila bil arshi sabila ya rasulullahi ka faɗa musu da akwai Allah na da wasu alloli tare da shi kamar yadda suka gare ki rayawa idan yayin nan lam tadaw ila bil arshi sabila lalle da sun da sun je nema da farauta ya za a yi su samu wangijin al'arshi su gwamza yaƙi da shi domin su kawo da mulkinsa domin da haka ɗin ne da mun ya kalabta da guda bil arshi sabila wani ne da kana fihi ma alihatun illa Allah wa basalata ai da akwai wani da akwai alloli a cikin sammai da kasai da tuni sammai da kasai tsarin su ya rubuce domin wani zai ce shi yau ruwa yake so ayi wani ce a'a shi dari yake so ayi ko ko zafi yake so ayi kaga za a samu matsala kenan za a samu matsala kenan saboda kalaba sadata da tsarin sannai da ƙasai duka ya rubuce ga baki ɗaya shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ce wa la'ala ba'dhum ala ba'd kana alihatu muta'addida law qa'a bainahum kitabun da law kana alihatu muta'addida da akwai alloli wato masu yawa ba Allah ba shi kadai bane law qa'a bainahum kitabun lalle wata sai an samu jan daga tsakanin su wala budda an yagliba ba'dhum ba'dha kuma lallai sashe rinjaye sashe idan ya kuma kan mulkin duniya sun tashi daga alloli sun koma sarakunan duniya kenan sun koma sarakunan duniya kasar da tafi karfi ta taushe wadda ta fi ta karfi kasar da tafi karfi ta danne wadda ta fi ta karfi sun zama kan mulkin duniya faqat walaysu bi aliha ba zama alloli ba subhanallahi amma yasifun Allah tabaraka wa ta'ala ce tsarki ya tabbata amma ya sifun ma'ana ubangiji ya tsarkaka amma ya sifun ga barin abin da kafirai suke sifanta gare shi da barin abin da kafirai suke ambata masa na cewa yana da ɗa ko yana da abokin tarayya da sauransu duka su ne subhanallahi amma ya sifun alimul ghaibi wash shahada wani kuma wata kira ce alimul ghaibi wash shahada shi ne alimi domin subhanallahi subhanallahi sai aka yi tafiya kan shi aka yi isbani a kan shi sai aka ce alimi la ghaibi wa shahada shi ne masanin abin da yake koye wa shahada da abin da yake bayyane da abin da yake koye koyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi abin da yake koye koyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi abin da mutum ya koye su biyu suka kadaice suka suka suka ce ko suka aikata Allah subhanahu wataala yana sane to abinda mutum ya koye shi kadai ba su yi ba shi kuma ya aikata Allah yana sane sannan kuma abinda bai bayyana ba a zuciya ba shi bai fito da shi hili ba to shi ma Allah subhanahu wataala yana sane da shi duk gaibi alimi da gaibi wa shahada da abin da yake bayyane ma za ma shi da abin da ya faku ma shi da abin da ya bayyana fata'ala amma yushrikun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama watan amma yushrikuna gabarin abin da mushrikai ke mai tarayya Allah subhanahu wata'ala ya girmama gabarin ya riki da me zai da da ya girmama gabarin ya riki abokin tarayya me zai me zai da abokin tarayya abokin tarayya in yayi za a faɗi menene yayi shi dai Allah shi yayi sammai shi yayi kasai shi yayi duk abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce su a cikin gurgurun kwana shida waɗannan da ke wannan shirkar Allah ne ya halice su to a tambaye su waɗannan da suke tara wa Allah da su a bauta suna cewa kuma alloli ne su nuna abin da suka yi halitta babu shi babu shi aka fata ala Allah tabaraka ta'ala ya ɗaukaka amma shirku daga barin abin da mushrikai suke mai tarayya da shi rabbi يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم الله تبارك وتعالى أولنا الآية yake umurta annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi addu'a lokacin saukar azaba ga kafirai su ne mushrikan larabawa watan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qur rabbi imma tuyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni bil qawmi zalimin rabbi kul ka ce rabbi ya ubangiji rabbi za ka ji annabawa suna kira suna addu'a da rabbi rabbi rabbi abin da yasa sirrin da ke ciki shine ma'ana ya mai halitta ya mai rayawa ya mai renon ita halittar to shine shine ma'ana don haka mahalli ne na neman tausayawa da neman jin kai don haka sai a ce ya rabbi ya ce rabbi imana ya rabbi ya ubangiji ya wanda ya halice mu ya wanda shi ne ke renon mu duk abin da muke so shi ne mai bamu kuma in lokacin ma shi ne mai batar da mu shi ne rabbi قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين يا أبنجي إن دي يا كسنشي ka rubuta ka kaddara za ka nuna mani ma yi abinda ake ma waɗannan kafiran alkawari da shi na azaba zan kai lokacin da zan gani shi ne mana zan kai lokacin da zan gani aka ce in din nan sharadi ce ita ma din sharadi ce to sai aka aka aka ɗauke su an yi takidin wannan sharadin na in da ma saboda a ƙarfafa sharaɗin ya ubangiji in dai ka rubuta cewa zan ga abinda kai alƙawari na azaba ga waɗannan kafirin to rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin ya ubangiji kada ka sanya ni fil qawmi zalimin a cikin waɗannan mutane azzalumai shine ai in aqabtahum in ka mun uquba wa ana ushahidu ka rubuta zan gani abun kuru-kuru فلا تجعلني في يهوي كركسا يا أشكر كما جاء في الحديث كما يجوز أشكر حديث الإمام أحمد يرويته إمام أحمد رحمه الله ده الإمام الترمذي رحمه الله كما إمام الترمذي حديث قاتتيني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أبدو أنا سوى وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مقتول ya ubangiji in dai wannan mutanen kana nufin watan saukar da azabarka da jarrabawarka gare su ya ubangiji ya ce ba tawaffani ilaika ka karbi rayuwata ilaika zuwa gare ka ghayra maftun ba ina abun tarayya cikin wannan fitina ba ma'ana kada ya zama na yi tarayya da su a cikin wannan fitina da jarraba kamar yadda alhamdulillah ibn kathir ya kawo wannan hadisi aka ce ma'anarsa in kana labudda an turiyanni in ya zamo babu makawa ya ubangiji sai ka nuna man wannan azabtarwar da kai musu alkawarin za ka yi musu ya ubangiji watan karka sanya ne a cikinsu ma'ana ka ware ni kada in zamo a cikinsu aka ce fa arahu Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ku ya nuna man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halakar da kafirai abin da ya musu alkawalin bayu a nuna abin da ya musu alkawalin lalle ya nuna wa manzo Allah kuru ya gani a badar wa ghairiha da wani badar domin an kashe saba'in gwaraza waɗanda makka kafiran makka ke jijin su saba'in aka halakar da su kuma aka ɗaure saba'in a matsayin fursunonin yaƙi duk abada wannan yana daga cikin ma yu'adun to Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fala taj'al bil qawmi zalimin fa ahlika bi ihlakihim balle in halaka bi ihlakihim da sababin halakar da su wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah tabaraka wa ta'ala ce wa inna haƙiƙa muna ƙadirun masu iko muke an nuriyanka mu nuna maka ma na ilmu abinda muke musu alƙawari na azaba abinda muke musu alƙawari na azaba za mu nuna maka shi ya rasulullahi masu iko muke akan nuna maka shi kuma lalle an nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda aka yi wa aka yi wa kafirai alƙawari na azabtarwa a badar sun gani a sauran yaƙoƙa sun gani a sauran a Uhudu sun gani a Fatu Makkata sun gani duka waɗannan abubuwan da Allah tabaraka ta'ala yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi alƙawari ne shine yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun Allah subhanahu wa ta'ala yace idfa ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idfa as-sayyi'a ka tunkuɗe mummunan aiki billati hiya ahsanu da ɗabi'ar da take mafi kyau ba mai kyau ba mafi kyau ya rasulullahi ka tunkuɗe mummunan ɗabi'ar da za a yi maka billati hiya ahsanu da kyakkyawar ɗabi'ar da take mafi kyau wannan an mai fasarori da yawa kamar fasara hudu kamar yadda ibn al-jawzi abul ya kawo a cikin zabin nasir da yin tafsir ya ce na farko dai watan idibba isa atal musi'i da sabhi duk wanda ya muna namu ya rasulullahi ka tunkuɗe ka kau da kai ka yi kamar baka gani ba ka kau da kai ka yi kamar baka gani ba to wannan halin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam halin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai taba ramu mummuna ba da mummuna wannan shine duk wanda ya ta'arifi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na sahabbai na littattafan da suka gabata abinda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi bai rama mummuna da mummuna abinda yake ramawa in an bai mummuna kyakkyawa yake biyarwa in an bai mummuna kyakkyawa yake biyarwa kuma hadisin bukhari hadisin عطاء بن يسار عطاء بن يسار يحمل عبد الله بن عبد العاص sai ke tambaye shi yake cewa birni an sifati rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ni labarin sifar manzo Allah sallallahu sai Allah ya amuru Allah sai ce ajal innahu la mawsuufun bit tawrati bi ba'd sifatihi fil qur'an ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyyin anta 'abdi wa rasuli سميتك المتوكلة ليس بفص ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأولى وأفتح به أعينا طميا وآذانا سلما وقلوبا غلفا حتى يقول لا إله إلا الله ونجوب حديثي محل الشاهد أنا Abdullahi na Amul As yake bayanin sifofin manzo Allah a cikin At-Taura wanda ya daidai da wannan aya da ke cikin Al-Qur'ani don haka yace watan abin da suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ajab innahu la mawsufun fit tawrat bi ba'd sifatihi fil Qur'an lalle an sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura da sashen sifofin da yake da su a cikin Al-Qur'ani sai dauka ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira har ya kai wala yukafiru bis sayyi'ati sayyi'a at-taura ke bayanin halayen manzon Allah bai taba rama mummuna ba da mummuna bai taba rama mummuna da mummuna ba ko ka alaihi salatu wassalam Abu Abdullah Jadali ya tambayi mu mu'minin Aisha رضي الله تعالى عنها يكي شو كيف كان خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أهله إذا ما ذا يقول ما تكين يا ليش يا يكي sai ta ce kana wallahi ahsanan nasi khulqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala yajzi bis sayyi'ati mislaha walakin ya'fu wa yaghfiru kuma ya Aisha ta ce wallahi wallahi manzo Allah ya fi kowa kan hali ya fi kowa kan hali bata toge kowa ba ba ta ce manzo Allah ya fi kowa kan hali ta ci gaba da bayani ta ci gaba da bayani har wala ya ji bin sayi a mislaha ba a taɓa yin mummuna rama da mummuna ba hasali ma ummi na aisha ta ce wala ya zazabu li nafsihi wala ya tasiru laha manzo Allah ba bai taɓa fushi da Allah albarnas bai taɓa ramuwa dan an taɓa albarnas ba duka wannan karantawa ta ilmi ba illati hi ahsan wadda tarbiyya ce ta qur'ani ya ta gabata yana da tarbiyya biyu irin ta da ta tarbiyya ta halitta wadda Allah ya halicci manzo Allah da ita sannan ko da tarbiyya wadda ya jibi wadda ya tarbiyyantar da shi tsakanin shi da shi attabani rabbi ba asal ta'lim to sannan alqur'ani kuma ya tawo itba billati bi asal saboda haka imam al-qadi ya da kawo shi shifa yana kawo magana akan hakuri da manzo Allah sallallahu alaihi wanda zai daidai da wannan aya ta itba billati bi asal zaid ibn ta'ana bai hude ne a lokacin bai musulunta ba sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dama ciniki ya shiga tsakanin su bashi sai biyo manzo Allah sallallahu wasu yan kuɗi haka wanda zai cika mishi an yi cinikin ba ba cika mishi ba sai ya taho da ya taho tun kan ya iso ya rika suƙul adabi na zance ina kungan ku biyan Abdul Muttalib kun cika kaurin bashi manzo Allah ke faɗa wannan magana ka ji wannan mummunan magana kuma da ya iso sai fizgi bargon manzo Allah ta baya ya fizgi bargon manzo Allah ta baya sai da fata wuyan manzo Allah ta yi kaman ta dai ta tashi sai na Umar ya zaburo zai kama shi ya rafka shi da kaza a huta da shi manzo Allah ya ce a a da kaza Umar da kaza Umar da kaza Umar akwai wani abin da muka fi bukata wajen ka ba wannan matakin da za ka ɗauka ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam take sai sai dan wurin ya rasulullah me kuka fi bukata waje na yace ni abin da na fi bukata wajen ka kai man nasiha in na ci bashi in kyautata biyan bashi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi ba wannan ya ce shi kuma abin da ya fi bukata wajen ka kai mai nasiha in ya ba da bashi ya kyautata karɓar bashi ya kyautata biyan bashi yadda aka ba da mutunci a karɓa da mutunci kuma ya tsora kwana uku bisa ga alƙawarin da muka yi shi bai yi ba amma tun da ya haka a shiga a ɗauko kuɗin shi a bashi aka shiga aka ɗauko kuɗin shi aka bashi sai ba za ce kuma a auna mai watan mudu ashirin na sha'ira sahabbai suka ce ya rasulullah mudu ashirin na sha'ira na mene ne ya ce a kun firgita shi mana lokacin da ya yi man abin da ya man kuka zaburo za ku za ku kama shi ku buga shi ga ƙasa ai duk inda hankalin shi ya tashi to tayan mai da hankali din nan a biya shi diya ta mai da hankali da mudu ashirin na sha'ira sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ka ja za ka ce ina abin da aka masa shi ya bacci ilfa abin da ke iya asa dibi abin da aka yi masa ba an fizgibar ruwansa da baya da ƙarfi wato fizga mai ƙarfi har kamar fata wuyansa ta tashi amma maza na sallallahu alaihi wasallam ilfa abin da ke iya asa shi cewa ya ba a biya shi biye a samai da hankali aka tambaye shi zai dusa ana takirin zai dusa ana maza Allah ya ce a bashi mudu 20 na shekaru sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka aka ce me yasa kai haka yace wallahi da gangan duk abin da dai da gangan dai jarrabawa ce dukkan alamomin annabin karshen zamani na gansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'a ɗaya ta rage cewa haƙuri shi malejin haƙuri shi yana taushe malejin kushin shi wannan shi ne ban gani ba kuma yau na gani don haka na zo da kana wautan nan kuma na ga irin haƙurinsa lallai duk wautan mai wauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙurin da zai toshe wannan wauta saboda ifadin da take asar mai maula ba mai maula zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari yayi zafi amma shi ba sai da ya ja bargon manzon Allah ta baya da karfi gara kuma nan na zo da su kamar ka zo da kitika guda biyu da sun da sun da ka zo da su guda biyu ce a malloli cikin dukiyar Allah wadda ba ta karu ba ta mahaifinka ba ya ce maza Allah maza Allah sallallahu ta'ala da sallar saboda mu fahimci in ba abin da take asar maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bawan Allah naji nan ma safai suka zaro maza da ja ku kare dukiyar ya ce naji dukiya ba ta ba ta mahaifina ba in ce in ce kam ni bawan Allah ne ya ce haka to ina ce zara ma abin da kai maka sai ce to ai kai mu sanin da muka yi maka ba irin mu kake ba ba a taɓa yi ma mummuna karama da mummuna ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam maza Allah ya ce a shiga ai mai lodi a ɗebo dabino ai mai lodi a rakumi ɗaya ai mai lodi sha'ir a rakumi ɗaya in ka kalli abin da ya yi in ka kalli abin da aka yi maka sai ka fahimci ilfa'adin ladi ya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mummuna ya rasu wallahi da za a yi maka billati hiya ahsan da ɗabi'a da tada wadda take kyakkyawar ɗabi'a ko mafi kyau ma sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda ka duk malaman tarihi duk malaman tarihi sun ittifaqi kaf ba a taɓa samu mai kyan hali da ɗabi'a kamar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ittifaqa wanda ba ta bari a cikin shi ba malaman tarihin musulunci ba a malaman tarihi general gaba ɗaya har na kagarai sun yi rubuce-rubuce a kan ba mai kyan ai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin waɗanda suka fassara idfa billati hiya hasan ai idfa lil fuhsh bis salam duk wanda ya maka mummunan magana ya rasulullahi albasha ya rasulullahi kai mai magana kwanciyar hankali in yi ta tashin hankali ta albasha yi mai ta zaman lafiya ta zaman lafiya ta kwanciyar hankali haka wancan fassara hasan basriyi wannan kuma Allah da Bahab suka yi wannan sannan kuma fassara ta uku cewa in fadi shirka bin tauhid in fadi lati hiya ahsanu sayyi'a in fadi shirka bin tauhid duk lokacin da suka zo da kalmomi na shirka ya rasulullahi tun kuɗe su da kalmomin tauhidi da aka ranar da aka yi watan kudu watan sun komo an ja daga ana ana son a sake dawo a gwarza to shine suna cewa mawa'iduna bab mawa'iduna bab to anan sai kafirai suna kalmomi na kafirci suna uƙar huban uƙar huban wato kuma kansu da suke a wato sai maza Allah sa sanar ya ce ku faɗa musu ku ce Allahu maulana wa la maulana ku a wannan kalmar tauhidi ce ita maza Allah ce a tunkuɗe ta da waccan kalma ta uƙar huban uƙar huban idfa ashirka bin tauhid kamar yadda Ibn Sa'ib ya ce fasara ta hukunci ne idfa al-munkar bil mau'iza munkari da ka ga abin ki wanda Allah bai yarda da shi ba ya Allah ka ka jaba ka kai shiru maza maza ka tunkuɗe wannan abin bil mau'iza da magana sawa daga kafirai ne ko daga mu'mine ne idfa'il munkara bil mau'iza ka tunkuɗe mummunan abu da ka ga an yi shi magana ne aiki ne bil mau'iza ka tashi tsaye kai wa'azi sai ka fara wannan abin shine idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wannan shine al-imamu al-mawardi ya fassara shi wa malaman tafsir ba sashi malaman tafsir sun ce wannan aya ta ibabil lati hi afru sayi'a mansubun bi ayati sayfi an an yi nusarta da ayyaki ayyaki wallahu a'lam ibabil lati hi afru sayi'a نحن أعلم بما يصفون الله تبارك وتعالى نحن أعلم موني مثلا بما يصفون لأقل نسكي سفن تاوى ma'ana da ƙaririn da suke yi su ce Allah na da ɗa, Allah na da abokin tarayya, cewa in an mutu ba za a tashi ba da sauransu na hannu a alam muna sane ba wai ba mu sane muna sane da duk abin da suke yi to in Allah mai iko ya ce yana tsare to me ake fahimta cikin yana tsare a kullu jazihim za mu saka mu kowa da aikin sa don muna tsare da aikin da yayi muna tsare da maganganun su muna tsare da ayyukan su saboda haka ma'ana muna tsare kullu jazihim za mu saka musu watan da abubuwan da suka aikata
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da karantar da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗannan addu'o'i yace qul ka faɗi ya rasulullah rabbi ya ubangiji mahaliccin mu mai renon mu a'udhu ina neman tsari bika da albarkacin sunayenka da tsarkin su min hamazati shayatin daga waswasin nan na shaitan wanda yake ingizawa zuwa ga miyagun ayyuka abin da ke ingizawa shi waswasin shaitan yana ingizawa don haka ma'ana kamar yana ƙara kaini yana sa kaini zuwa ga aikata aikin asha zuwa ga miyagun ayyuka don haka sai aka fassara shi da maza don aka tattara aka samu masu kaini wanda ake samu doki ka san kaini yana zaburar da doki ne to wannan waswasin na shedan yana saba mutum kaimi zuwa ga aikata miyagun ayyuka da aka sai a kira shi hamazat wato waswasi wanda ke ingizawa yana tunkudawa yana ƙara kaimi yana zaburarwa zuwa ga miyagun ayyuka to ya rasulullahi ka nemi tsari daga waɗannan waswasusa na shaytanu waɗanda ke ingizawa zuwa ga miyagun ayyuka وأعوذ بك رب أن يحضرون wannan anan Allah subhanahu wata'ala ya umurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan addu'o'i watan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yana karwaita yana cewa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kaga alhamdu kathiri kawo shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ya ubangiji ina neman tsari billahi a'udhu billahi ina neman tsari billahi da albarkacin sunayen Allah as-sami'i wanda yake mai jin duk abin da ake faɗa al-alimi masanin abin da ake aikatawa min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake korare daga rahmar ubangiji tabaraka ta'ala min hamzihi to menene nake neman tsari daga gare shi ina neman Allah ka tsare ni min hamzihi daga ingizawar nan na shi dan shi ne wasu ba su zama ingizawa zuwa ga biya mun ayyuka wa nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya tabbatar da manzon Allah masu ne babu yadda zai iya karkata zuwa ga abin da yake aiki ne na shi dan bauko ko ka amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda Allah ya bashi wannan umarni ya kama ya daga darajar shi da umarnin kaji da yake nan sannan kuma ya karantar da mu mu da ke cuɗanya da shedan din yana da iko akan ya ja mu wani lokaci to sai mu kwaikwaya wanda ba shedan bai da iko akan shi amma yana wannan addu'a shi da sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yaya mu yaya mu kaga ba za mu yi wasa ba kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a tare da cewa masumi amma don kama umarnin Allah ne ya kaji kul Allah ne ke cewa ka ce to in ya kama umarnin Allah ya aikata Allah ya daga darajarsa subhanahu wa ta'ala yace min hamzihi wa nafsihi da musassa wa nafsihi da tofin nan nashi wani bazi da tofin nan nashi alhafiz ibn kathir ya ambaci wannan al-imam ahmad ibn kathir yace imam ahmad ya ruwaita ya kore isnadi har ya zuwa kan watan amr ibn shu'aib an abi an jaddihi qala abin da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna abin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana karantar da mu kalimatin wasu kalmomi wasu addu'o'i kenan yaqulu yaquluhunna inda an-nawm min al-qada watan ana fadar su lokacin da watan bacci ko an tashi a wata riwaya ko kuma lokacin da za a kwanta a wata riwaya to duka dai ana faɗa to menene kalmomin shine addu'o'in بسم الله أقوم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همضات الشياطين وأن يحضرون wannan ita ce addu'a ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana karantar da mu ita don haka ya ce Abdullahi da Abdul al-As fa kana yu'allimuha man bada min waladi Abdullahi da Abdul al-As sahabi ne baban shi sahabi ne to duk dan ɗansa cikin yayansa da yaro ya balaga zai fara karantar da shi wannan ya haddace ta ko da yaushe ya rika yin ta inda nauyin bi lokacin baccinsa wa kana minhum saghira wanda kuma yake karami ne wanda yake karami ne la yaqilu an yahfazaha bai bai da hankalin ya haddace ta kataba halahu yace sai Allah ya mu ya rubuta ta gare shi fa allaqaha fi burukihi sai a rata ya mashi ita ga wuya kaga kenan ai bai laya dinta haka ibnu kathir yace kuma riwayar wa athari daga abdullah dan amr al-as inji ibnu kathir kaga dai ibnu kathir na tabbatar da la a rubuta wannan addu'a a rata ya karamin yaro wanda yau a wajen wasu jahilai shirkat sun da musu addini su wannan mun shirka wani ma da ya tuba a jahilci duk sai da ya ga mutum ya hujjojin ya ce ibnu juzi ya ce ana yi ibnu kafir ya ce ana yi ibnu taymiya ma ya ce ana yi wane ne wane ne ya ce ana yi amma ni duk da idan da su kawo ni ba su inganta ba wace na Allah ji wa wuta wacce ta ba irinta ji wa wuta wacce ba irinta duk ba sai da ya ga malamai amma na zakuliya amma da ƙarshe sai ci amma ni wani amma shi alhabi ibn kathir rahimahullah a tafsirin wannan aya ya kawo wannan akari na abdullahi da abu al-as radiyallahu ta'ala anhu yace wa a'udhu bika ina neman tsari bika da albarkacin sunayenka wa da rabbi ya ubangiji an yahdurun kada su halarto ni fi umuri a cikin al'amura na duka saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta zikiri a cikin dukkan ayyuka in za ka ci abinci ambaci Allah ka kori shedan in za ka sha abin sha ambaci Allah ka kori shedan in za ka samu da iyali ambaci Allah ka kori shedan in za ka sa tufafi ambaci Allah ka kori shedan in za ka shiga makewayi ambaci Allah ka kori shaitan in ka kare bukata ambaci Allah ka kori shaitan duk abin da za ka yi ka ambaci Allah za ya zamo shaitan bai tare da zai zamo shaitan bai tare da saboda haka ne manzo Allah sallallahu gabaki daya sai zamo wa kana yadhkurullah fi jami'i ahyani manzo Allah sallallahu kullu zikiri yake kullu zikiri yake alaihi salatu wassalam hatta har yi zuwa dai lokacin da watan waɗannan waɗanda suke akan wannan hali watan na kafirci waɗanda suke akan wannan hali na kafirci idza jaa ahaduhumul maut duk lokacin da al-maut mutuwa jaa ta zai kema ahaduhum dayan idza azara al-maut in mutuwa ta halatto ga dayan su yaga cewa lallai gashi an bude masa ya gama qa'adahu inda zai zanna imma fil janna aw fil nar ko a cikin wuta kaga wannan dole ne duk wanda zai kai gargara sai ya ga wurin zaman sa hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce duk wanda ya kai gargara sai ya ga wurin zamansa imma a cikin aljanna ko a cikin wuta sai ya ga to waɗannan waɗanda suka doge akan wannan hali hatta idza da ahaduhumul maut har lokacin da ɗayan su mutuwa ta zo ke masa ya ga cewa ga abinda Allah ya tana da masa tsara zai ce rabbir ju'ud ya ubangiji irji'un a maidani hunalika ya takallamu kafiru kafiri ne kake wannan magana ya tsubu min Allah ya rujua ila duniya yana neman Allah bai da shi zuwa duniya kafi kafiri yana neman a bai da shi zuwa duniya da haka wani ya ce walau tara إذ المجرمون لا كثور أصم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون يا أبنجي لو كتن سكك إدوري نفاتا سكك أذابك ga ta kuru ya ubangiji a sarna abinda muke musu nan mun gan shi da idan mu kuru kuru wasani na mun ji shi da kunnuwan mu karara farjina kamar yadda mu duniya da masu da mu aikata kikkiawa ki inna mu kinu yanzu kan mun su karkance lalle ya mutu za a tashi ya mutu za a tashi kuma lalle Allah shi kada yake bai da abokin ta wani rabbana abatana sunataini wa hayyatana sunataini فاعترفنا بذنوبنا وهل الى خروج من سبيل suka ce ya ubangiji yanzu kan ka batar da mutuwa biyu ka raya mu rayuwa biyu ba sannan kuma ba ta rubuta bi zunubina mun yi tirafi da zunubanmu akwai tsama akwai hanyar komawa duniya mu bar wannan Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri sai ba su amsa sai ya ce yace awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير kuna neman ku koma duniya shirin ban ba ku alawus din da duk wanda in dai zai wa'azu an ba shi alawus din yadda zai wa'azu mutum ya shekara goma ishirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin wani ɗari ba a ba shi alawus din da in zai wa'azu zai wa'azu ba sannan kuma ga mun ruwa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko kusa ba maganar dawowa don haka ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha kalla ko kusa ba maganar dawowa duniya innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan kalmar ma shine canke fadin ta aka ce canke fadin ta dan ba ta da amfani domin Allah ba zai saurara bai dawo da su duniya don haka inna kalimatun huwa qa'iluha shi kadai ke fadar ta ba ta amfani aka ce innaha kalimatun huwa qailuha ana nufin wannan kalmar shine mai fadarta amma kan ƙarya yake fadarta domin walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakabiru wanda suke cewa wani sun dawo a bai da su duniya su dawo za su bi Allah za su yi za su ƙarya suke yi walau ruddu da za a bai da su la'adu limanu anhu abinda aka hana sun za su sake dawowa da ka gaba ɗaya ma ta Allah subhanahu ta'ala yace innaha kalimatun huwa qa'ilun kalimatun dibi duk wancan magana rabbi yadjibun la li qul alliya a'malu salihan fima taraktu duk ko wannan sunan shi kalamu amma saboda bai da amfani sai Allah ta'ala ce mai kalimatun cikin rashin amfani daidai da kalmar guda ne ita kalla ina a kalimatu bai ce kalamun ba ita a kalimatu huwa qahira duk yawan shi bai da amfani kamar kalma ɗaya ne ina kalimatu huwa qahiruha wa min wara'ihi farzakun a ai gaban su akwai wani shabaki wanda yake kakkarfa har yanzu ran tashi alkiyama da su da komawa duniya kaukau Allah ya sanya shabaki wani shinge kakkarfa wanda ba da zai dawo duniya wal yadu billahi Allah ya ce mu lokaci ya yi akwai wasu sabbin sai sa alhamdulillah Allah ya saka wa bakan da alkhairi karunan da muke da su shi akwai sadakoki da yan uwa suka aiko suna neman ma ne musu addu'a akan bukatocin su daban-daban a haka kuma akwai wani bawa a wanda kullum muna tare da shi a wajen wannan tafsir akwai hajiya gogo wanda yake dan dan da Allah ya masa rasuwa ana fatan ita ba a sa cikin addu'a Allah ya ji kanta ya masa rahama
wayannan su ne kafinan da muke da su
alhamdulillah waɗanda suke da safanni na neman addu'o'i ubangiji lafiya bukatu daban-daban wanda ke da roƙon addu'o'i ga marasa lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya waɗanda ke neman addu'o'i ga mamata ubangiji Allah ya cikin su da rahama alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da bukatu daban-daban ubangiji alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfarma wannan ibada alfarma wannan wata mai albarka alfarma wannan alqur'ani mai tsarki da muke karatu bai biya bukatu ɗan uwa daban-daban na alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake kauki na sharri kuma Allah tun kuɗe mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam halin da kasan mu take ciki ubangiji Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauki da aminci Allah ka kawo mana sauki da aminci a cikin wannan jiha da wannan jihohi ga baki daya da musulmi da suke fama da wannan da najeriya ga baki daya da ka zaunar da mu lafiya da ka zaunar da mu lafiya da ka zaunar da mu lafiya da ka tuɗe wa dukkan musibu a farma na sallallahu ta'ala sallam fatiha masalatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الاول الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين